أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله يومنا 29 ووجه الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يومنا اليهود أربعين بوقت wanda ya dace da 21 da watan goma shekara ta 2025 wannan shi ne karatunmu na uku a cikin wannan littafi mai albarka al-usulu talata muna cikin farkon littafi mun tsaya daidai bayanin da malamin ce ya yi wa marifati dinin islami bil adilla ko sana addinin musulunci da dalili wannan matsala ta farko kenan wadda ya zama wajibi ga musulmi ya koya sanin Allah sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin addinin musulunci jama'a ya ce a zaniya abu na biyu da ya zama wajibi mutum ya aikata shi ne al'amalu bi yin aiki da sanin ka yi aiki da sanin da kai ma Allah ka yi aiki da sanin da kai ma manzan Allah ka yi aiki da sanin da kai ma addinin musulunci domin shi ake da ilimi shi ne dama ake nufi da ilimi ilimi ba wai ana nufi kawai ka zuba ka kwankwaɗi karatu kawai ka sa cikin kai ba matukar ilimi manufar ilimi shi ne yin aiki amma wajibi ne ka fara koyo kana koyo da abin da ka koya in na aiki ne ka aikata ko ilimin zamani haka yake bai da alheri bai da amfani an kawai cikin kankanki a waje babu shi haka ne ko? in kai likita ne ko allura ba ta ko magani ba kawa da amma ba likita ne kwararre a gaya zama aikin banza ba wanda yake karuwa da ilimin amma fa kowa ya san lalle ka karanta sosai ba ba ka aikin komi ko gidanka wani ba ilahiya sai ya kai shi wata likita kai ba kai ba yana da amfani kaga da ma baka yi shi ba da yayi da zan na kai ka nema albasa da tumati da ayyuka ku kana sai da yayi ka bata lokaci shekara nawa Babu shi ma ilimin addinin musulunci yake amfani shi yin aiki da shi. To abin da ka sani na aiki dai, ka kai kokari ka yi aiki da shi. Domin shi ilimi da ke ganin shi, kamar yadda ka san itaciya ce da take da iya. To aiki da shi, shi ne wanda itaciyar ga inuwa ka sha kuma ka ci rudiyanta. To ɗiyan su ne aiki. Amma itaciya idan zama mun to inuwa ce gare ta kawai. babu riya akwai fa'ida ba fa'ida duk umarnin ta masu kiba ce tana barza maka iya kwar ga sunan ka cira ka jira ko ba ka ba shi ma ilimi kai ya amfani ka amma to ana so ya amfani wani kuma kuma ana so ya yi to garibi a ganin shiga yana a cikin rayuwa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ma ya zargi mutanen da suke da karatu ba su aiki shi Allah ta'ala ce a ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun Allah mai girma da ɗaukaka ya ce shi kuna umarnin mutane da alheri da kyautatawa kuna mance kan alhali kuma kuna karantawa cewa aiki ake yi amma ku ba ku sai dai ku ce wani yayi ku ba ku kaga Allah ya zarge su da karatu amma babu ne ba aiki abala ta nuna Allah ya ce ba ku da hankali kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku wanda suka yi imani dan me kuke faɗan abin da ba ku aikata ba kenan faɗin ilimi to ana jiran aiki bayan ka yi ilimi to ka yi da ilimin da Allah madaukakin sarki ya baka ba wai kawai shikenan ba ka karanta kaza ka karanta kaza ka rike kaza ka iya kaza amma ba ka yin abin a ba ka yin aiki da wannan abin da ka karanta to ya zama to hujja a kan shi yasa nan sallallahu alaihi sallama ya ce farkon mutunan da za a konawa da wutar jahannama ranar kiyama mutunan da ya ilimi ya sani ya yi ilimi sosai ya san baki ya san wurin ilimi za a zo da shi Allah ta'ala ce shi mara baka ilimi zai ce kwarai ko Allah ka bani ilimi kuma na yi aiki da shi Allah ya ce karya kake na baka ilimi amma baka yi aiki da shi ba ka koyi ilimi dan a ce kai malami kuma an ce amma baka yi aiki da shi ba Allah ta'ala ya ce ku kama mani shi ku kefa mani shi cikin wata jahannama yasa wani mawaki yake cewa وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن مثلا da bai yi aiki da ilimin shi ba sai an fara mai azaba ranar alkiyama kafin a yi ma masu bauta ba gumaka azaba mushrikai sai an wara da malamin da ya ilimi amma bai aiki da ilimin ba sannan a kawo masu bauta ma gumaka da rana da wata dole yake bauta ma wani Allah saura da kenan laifin rashin aiki da ilimi ba ƙarami ba shi ilimi kwaranga ce kwaranga kuma ba ta da amfani inda ba a jingina daga gini a kuma na amfani ko ba ba to ilimi kwaranga ne shi ba shi ake nufi ba aiki da shi shi ake so Allah ya sa mu dace. da haka abu na biyu daga cikin abubuwan da ya zama wajibi da kowane musulmi shi ne ya aikin da ilimin da ya sani duk abin da ka sani da yake to kai kokari ka yaki da shi in ba haka ba zai zama hujja gare ka rana da kiyama zai zama hujja a kanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace alqur'anu hujjatul laka aw alayka alqur'ani hujja ce da za ka riƙewa rana alkiyama saboda kayi aiki da shi ko kuma shi ya yi kuka da kai wurin Allah da zama hujja ce a kanka ka sani amma ba ka yi aiki ba saboda haka bai dace ba ka sani a ce ba ka aiki mai alburda na cewa astaghfirullah min qawlin bila amal laqad nasabtu bihi naslan bi uqmi amartuka alkhayra lakin ma tamartu bihi وما استقمت فما قولي لك استقم yace ina roƙo Allah ya gafarta mani kai ya bani ilimin da babu aiki tare da shi yace kamar mutumin da aka dangana mashi haihuwa ne alhali kuma shi ba yi misalin wanda yake da ilimi ba ya aiki da shi kamar misalin mutumin da aka ce wani dan shi ko bai aure ba kaga ba dan shi bane ai ba bai aure ba ya ce amartuka alkhaira lakin ma tamartu bihi na umarce ka da alheri sai dai ni ban yi aiki da alherin ba wa nastaqamtu kuma ni ban miƙe ban yi riko da abin da nake gaya ma ba fa ma qawli laka istaqim to me magana ta da nake ce maka da ni na ce ka gyara amma ni ban gyara na yi daidai annabi sallallahu alaihi wasallam annabin rahma annabin nema wanda ya fi kowa girma idan ya ce a bari shi ke rikin kowa bari in ya ce ai kuma sai ya riga kowa aikatawa da haka ake so ma mu kamanta mu yi kokari wa tashabbahu in lam takunu mithlahu inna tashabbaha bil kirami falah ku yi kokarin yin kamanni da bayan Allah na kwarai ko da ba ku zama irin su 100 bisa 100 ba ko ku yi kokari a ce sattin kun wuce 50 cikin kwaikwayo da bayan Allah na gari a ce kun wuce 50 cikin 100 cikin kashi 100 ka kai 55 ko 65 ko 70 ko 75 ko 80 in ka tsaya nan ka ga kai kokari Allah ta'ala zai yi dama ya lullube ka da ramar shi amma a ce 40 kake ai zaba ka ci rabi ba to aikin me kake kuma Allah ya yi ka danka ya aiki ya ke nan ba ga ba daidai bane ba za ka mu ya aiki to abinda malamai ke gaya mamu na aiki mai kokari ne to abinda malamai ke gaya mamu na bari mai kokari mu bari shine alheri a cikin rayuwar mu mawaki na cewa wanda yake ce mu shugaban mawaka ya ayyuhar rajulul muallimu ghayra halla li nafsika kana zatta alimu ya kai wanda yake koyar da wani shin ka kasance mai koyar da kanka ya ce ka yi ƙoƙari ka hana kanka in ka hana wani to lokacin da ka hana kanka daga aikata abu in ka hana wani a lokacin nan ne in ka ce a yi za a bari wani haka yi su ma ta kuru a nan ne za a jin za a saurara abin da kake kan sa'an nan a hannu daga abin da kake cewa a bari amma kana yi kana tacewa kana yi kana tacewa saboda haka wajibi ne mai aiki da abin da muke koyo domin ilimi hujja ce da Allah subhanahu wata'ala ya baka to sai ya tambaye ka wannan hujja sai malam yace az-zarifa mas'ala ta uku ad-da'watu ilayhi kira ya zuwa ga ilimin kayi aiki da ilimin ko yawa ka sani kayi aiki to kuma sai ka kira mutane ka amfanar da mutane da ilimin da Allah baka karanta kai wa'azi kai nasiha ka ja hankali ka ja kunnuwan mutane kai mu mutane albishi karama Allah kai mu mutane ban tsoro da azaban Allah kai mu bari da aiki mai kyau bayani daga mugun aiki domin wannan shine aikin annabawa da manzannin Allah da Allah ya turo ko babu abin da za kai Allah subhanahu wataala ya ba kyakkyawan sakamako ka samu makoma mai kyawu kamar kira zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah babu wanda yake kyawun magana wurin Allah kamar wanda ya kira mutane zuwa ga Allah kamar wanda yake wa'azi kamar wanda yake nasiha kamar wanda yake umarni da aiki mai kyawu da haɗi daga mugun aiki a wurin Allah babu mai magana mai kyawu irin wannan mutum kuma sai Allah ya ce wa amila salihah kaga ya kira mutane yayi yayi aiki aiki mai kyawu wa qala innani minal muslimin kuma yace lalle ni ina daga cikin musulmi ma'ana bai dangana kan shi zuwa ga kowa sai zuwa ga musulmi wa musulmi su ne Allah ya sani yau duniya wasu mutane ba su yarda da musulmi ba sai sun kara magansu wani suna da ko ba ka da wani suna kamar kamar musulmi inna dina inda Allah ya islam addini a wurin Allah musulunci ne dukkan annabawa Allah gaba daya musulmai ne duka tun daga annaba Adam zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan su musulmi ne gaba daya wa ulul nubuwati wal huda ma minhum ahadun yahudiyyun wala nasrani ma buta annabci da shari'a cikin su babu yahudi ko ba nasrani bal mu'minuna wa muslimuna bi rabbih dukkan su mu'minai ne musulmi waɗanda suka mika wuya ga Allah mahalicinsu dukkan su gaba daya annabi ibrahim musulmi ne huwa sammakum almuslimina min qabl in qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin Allah ya ce mai ka musulunta yace na musulunta ga Allah ta'ala ma da cin komi da kowa annabi yaqub shi ma ya tara da shi yace musu fala ta mutunna illa wa antum muslimun kar ku yarda ku mutu sai kuna musulmi annabi nuhu ya ce wa ana awalul muslimin ni ne farkon musulmi annabi nuhu dan annaba na farko saboda annaba Allah gaba daya musulmai ne to kai da ni ba za ka zama musulmi ba a musulunta ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace don haka dole mutum ya kira zuwa ga Allah sau da kira zuwa ga Allah shi ne aikin manzanni shi ne aikin annabawa Allah ta halaye ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kul hadhihi ad kul hadhihi sabili ad'u ila Allah kace wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah ala basiratin abusa ilimi da basira ana wa man ittaba'ani da ni da duk wanda ya bi kuma ana min al-mushriki kuma ni ba daga cikin mushrikai kuma Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama wad'u ila rabbika ka kira mutane zuwa ga hanya Allah mahaliccinka wala takunanna min al-mushrikeen kada ka zamanto daga cikin maguzawa kuma Allah ya ce ma Annabi alaihi salatu wassalam ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasana ka kira mutane zuwa ga hanya Allah mahaliccinka da hikima da azanci da dubaru da koya masu ilimin da za su iya rikewa ba wanda ya kanin su ba da karantar da su abin da za a amfani su ba abin da zai rikita su ba da karantar da su abin da zai haɗa kansu ba da abin da za a watsa su ba da hikima ce Allah ce ma na baka kira mutane zuwa ga Allah da hikima wal mau'izatil hasana da kuma wa'azi mai kyau wa'azi mai kyau shine wanda ya hada tsakanin kwadaitarwa da tsoratarwa a kwadaitar da kai kai aiki mai kyawu domin Allah ya ba sakamako da gidan aljanna a kwadaitar da kai nema aljanna dadin aljanna farin ciki da murna da ke akwai da tsallo cikin aljanna da nema dawwamammiya wata rana kuma kai kai dariya ka ji daɗi kai farin ciki in ana bayani ka ji ba ka kai da aljanna ne wata rana kuma a juyo a dawo wurin yan wuta da ba ka tsoro daga kafirci da kafirai da kuma sakamakon su wutar jahannama jikin ka yi sanyi gaba daya haka kuma kana wasu wasu an yawa ka tsara koma makarantar to haka ake an ba da romo kuma a ba da tsoro an faranta maka sa ka kuka shi ake ce ma wa'azi mai kyau Allah ya sa mu dace. Amin. Da haka da Allah ya baka ilimi to kuma Allah subhanahu wataala yana so ka karantar da ilimin nan da Allah ya baka. Ba wai dole sai ka tara mutane haka. Ba dole sai ka shiga masallaci ba. Ha. Ko cikin gidanka ko abokanka ko ba dole sai an bude littafi ba. Suka abin da ka sani sai ka kai. Nasiha sai aka cikin hira kawai ta yi nasiha ba sai sun zanna haka ga suna kallon ga wakacin su alhamdulillah cikin magana kawai ka ce musu abu kaza addini ne abu kaza ba addini ne da ka karantar da su abu kaza Allah na san shi abu kaza Allah ba shi amma irin haka ka tara mutane wanda ai sai namijin gaske ya yi shirya amma dai so ake da yadda Allah ya baka ilimi ka yi kokari ka koyar karanta ka amfanar da sauran mutane kamar yadda kai ma aka amfanar da kai da kuma kai kokari ka gwada ma mutane bakin gwagwari domin Allah ta'ala ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Allah ta'ala ya ce a samu ta al'umma cikin ku wanda za su kiran mutane zuwa ga alheri zuwa ga addini zuwa ga imani da Allah subhanahu wataala zuwa ga sanin girman Allah da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muhimmancin ayyuka na addinin musulunci su yi umarni da aiki mai kyau su hana mutane daga mugun aiki Allah ya ce waɗannan su ne mutane masu samun tsira da rabu ranar alkiyama wani wuri kuma Allah ya ce kuntum khayra ummati ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah mai girma da rafuka ya ce kun kasance mafi fitan mutane da aka bayyana su kuna umarni da aiki mai kyau kuna ne daga mugu aiki kuma kuna ba da gaskiya da Allah subhanahu wataala me yasa muka yi al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi sauran al'ummomi saboda muna umarni da aiki mai kyau kuma saboda muna yin hani daga mugun aiki da al'ummar da ba a umarni da aiki mai kyau ba a hani daga mugun aiki cikin da ba ba da yin cikin da Allah ya ce laisu sawa'a من آل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات mutane ma abuta littafi yahudu da nasara Allah ya ce ba daraja su guda ba ba su zama ɗaya ba ba su tare suka lalace gaba ɗaya ba akwai da kwarai a cikin cikin su akwai wasu jama'a waɗanda suke karanta ayoyin Allah cikin dare kuma suna dukawa suna kai da Allah subhanahu wataala suna imani da Allah da ranar lahira sa'annan suna umarni da aiki mai kyau kuma suna yin hani daga mugun aiki kuma suna gaugawa a wurin aikata ayyuka na alheri Allah ya ce walaika minas salihin waɗannan suna daga cikin bayan Allah na ƙwarai kuma Allah ya yabi mumine wani wuri ya ce walmu'minuna walmu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yu'minuna billah Allah subhanahu wata'ala ya ce mumine maza da mata masoyin juna ne suna umarni da aiki mai kyau suna hani daga mugun aiki wa yuqimuna salata wa yutuna zakata suna tsaye da sallah suna ba da zakka wa yuti'una Allah wa rasulahu kuma suna yi ma Allah da manzon shi biyayya kaga kenan asalin al'umma su yani daga mugu aiki su yi umarni da aiki mai kyau wannan duk cikin da'awa ce kira ne zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah ya ba mu labari da annabawa ma haka su Allah ta'ala ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim Allah ya hakika ma aiki annabi zuwa ga mutanen shi yace kai mutane na ku bauta ma Allah shi kada ku kwada kowa da Allah ina muku tsoron azaba wata rana mai girma ta zo ta same ku gaba gaba Allah Allah ta'ala ya ce wa ila adin akhawu huda mun aiki annabi hudu zuwa ga ƴan uwan sha adawa yace musu mi ya qaume qudullah malakum min ilahin ghayr ya ku mutane ya tashi da wa'azi wa ila samud akhawum salih qala ya qaume qudullah kuma zuwa ga samuda mun aiki dan uwan su annabi salih shi ba yace musu kai mutane na ku bauta ma Allah ba ku da wani abun bauta wanda ba Allah wa ila madiyana akhawum shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره Allah ya ce mutanen Madina ma man aika masu dan uwansu Annabi Shu'aib shi ma ce masa ya ku mutane na ku bauta ma Allah kan ku bauta ma kowa ba Allah to haka dukkan annabawa gaba daya aikin su kenan aikin kenan dare da rana Annabi Nuhu alaihi salam ya wa'azi da sahi ya da rana ya da majici ya da daddare ya koyi ya bayyane ne ma jama'a yi ma mutane daidai-daidai da ta bi gida-gida da ta bin mutane wanda ya gani sai ya rike hannun shi ce ka ji tsoron Allah ka bar bauta ma waɗannan gumakan na ke bauta sai dai shekara dubu ba shekara hamsin yana ta wa'azi wani wani lokaci irinsu ya ɓace saboda wa'azin da yake sai su baya kashi sosai har sai ya suma a doke shi a kai cikin gehen gari a yadda in ya walwalo ya ce Allah ka shirya mutane don mu san kowa ne ne ni ba sun girma na ba da sun san girma na da sun san a duniya ba ka yi halitta a zamani na kamata kamata ba da ba su bige ni ba Allah ka shirya su Allah ka yaye musu to da kyawun zuciya annabawa da dawo kuma ba ya cewa ya gaji ya bari ba a gamuwa da shi a ce yaya wa'azi ya ce a na bari shi cewa ke akwai ko a maka da ke yawar wani kuma a ci gaba da wa'azi ya sa mutane ke cewa a kuli sai annaba da malamai sun wa malamai suna da hakuri amma ba su taru su da wani ba akwai waɗanda ba su da shi ko goma su ci ya zaka da rawi ya ce shi ya ce babu wanda za a bugu shi ta shi cewa Allah shi yau shi shi ma ya shirya yake ne wanda da ya ce ya rama da haka annabawa aikin su ke dare da rana suna ta karantar da mutane suna ta faɗakar da mutane suna kiran mutane zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala har suka koma wurin Allah so ake kaima matsayin ka na da imani da annabawa ka bahanyar su kai kokari kaima ka kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya taimaka mu amin arabi'a mas'ala ta hudu as-sabr yin haƙuri alal adha fihi akan wahala da cutarwa a cikin kiran mutane zuwa ga Allah domin da wanda ya tsaya kira mutane zuwa ga Allah to sai ya gamu da fushin mutane ya gamu da adawa da kiyayya da cutarwa ta mutane saboda in ya tashi yana wa'azin nan ba lalle ne a ce yayi wa'azi yayi ya kare bi taɓa laihin wani ba yau sai wani ya ce banda kwatanci wadda kwatanci ana iya gayin sunan shi wani in kai wa'azi sai ce kai da shi ne kuma kai baka ba san shi ko ba gaba ka san shi ba karatu ne ya biyo daga shi kawai kai magana da hali kaza ba ya da kyau sai ka sai ce da shi wani bai yarda sai ya ta kewaye kewaye kullum sai ya bi ta ko gidan kai ta suwa ke zama wurin ka tana ya fi wanda suka san shi suka zo suka da yanayi tunda ba wani suna ba ba da kai riga ce ba wuya ita na sai ya ga take wanda ya sa ta yi daidai da shi in ka ce da kai ake to da kai ake dama to dama za mu wazi iska za mu wazi kawai hakan ai ta magana hakan amma jara kayan kan to zama sauke mu raba ko saboda haka in an yi nasiha dama da da ku aiki ku waɗanda kuke gaba na in na yi nasiha da ku niki da dama da wani ai hannun ban nan baki wanda ya ce da shafi ya bata lokacin shi da dama da wani dama ba ka zo makaranta ne don ka gyara halin ka ba to saboda haka sai mutum ya yi hakuri domin annabawa yanzu muka karanta annabi ne ya ake mishi a an yare ma ka haihuwa in suka dan kwana biyu sai a kira su a jawo su a kawo su a ce kun ga wannan mutumin tun kakanni da uwaye zuwa yanzu ku saurare shi zuwa cutarwa ƙaramin yaro a zage ka a gaya ma bakan magana a ce maka mawaki a ce maka makayyaci a ce ma matsayi a ce ma boka duk saboda ni duk saboda kana ganin gaskiya Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya ware wa'azi ce mai ake mai gaskiya mai rikon amana sunan shi kenan Muhammadu Sadiqul Amin haka ake ce. Muhammadu mai gaskiya mai rikon amana. Tun da ya fara wa'azi ya ce ka bauta ma gumaka, wannan sunan sai ya bace. Muhammadu ma sai suka bace mai suka koma suna ce mai musamman abin yabo suka koma abin zargi haka suke ce. Saboda ni bai taba jin kuɗinsu ba. bai taba yi masa ƙarya ba bai taba ha'inta su ba bai taba zama ƙasa ba duk wani abu mara kyawu annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo shi cikin makka ba alheri ya kawo amma saboda ba sa alherin da ya kawo sai suka sauya mai suna annabi sallallahu alaihi wasallama an cutar da shi ya sha wahalar mutanen makka kuma ɗansu ne magaginsu ne kanansu ne sirikinsu ne gaba ɗaya garin makka babu wani gida face manzala sallallahu alaihi wasallam yana da alaka da wannan gida duk garin makka gaba ɗaya duk kabilan da suke rayuwa cikin makka manzala yana da jini tare da su amma da suka mai taron dangi saboda ba su sarrafuwa da muka da kuma suka ce ba za su bari abin da ya gane misallar da sallar koyi yake sallah zai dai shekara uku a koyawa a boya ke sallah kowace sallah boya ke da ba a yi ta wani cikin wani kwararru wani lungu ba wanda ya san lungu ba wanda ya san mai ake yi allah ya tsari ya na ganin idanun mutane a boya ke zuwa kwararan kuma a boya ke hitawa sun sallah su ba haka shiga ba a hitawa saboda kakka hito wani ya game da kai ya ga ka hito to daga ina ne kake nan ba gidan ku ba a hitawa sai bayan nishani haka kuma da daidai za a zaki hita in ka leko ka gaba kuwa sai ka tafi haka ka shiru ba a ji ƙara wani an shaƙi wani ba shi ma wani sai hito haka za a yi ta hita a a koma gida kuma sai wata asuba sai da sai na umar ya musulunta ya rasulullah sai dai me muke boye sallama me ita waje muna yi sallama gane aka yi aka zo saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta abota mu kuwa sai Allah dangin shi gaba daya aka ce a bar sai da musu kaya a bar sai kayan su ka a ƙara auren su ka a ƙara ba su aure ka a ƙara ganin wani yana magana suka koma cikin duwatsu shekara uku suka cikin duwatsu suna rayuwa dan abincin da suka shiga da shi ya kare sai da koma suna cin hot suna cin kunnuwan itace ganye a dawa a ci saboda an hana hulɗa da su kuma aka zo aka rubuta takarda takarda ce ga ta nan sai yarjejeniya tsakanin mutanen maka gaba daya ba ruwansu da annabi da dangin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara uku sannan Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen abu. Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda cutar da aka wata rana da rana ya hita bar garin Makka. Yace bari je garin Fa'i. Da ko ya samu sauki ko ya samu mutane can wurin. Can ma aka gama shi da yara da mahaukata suna ta mai kuma. Wara ta bace nan a kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai mutum ya yi hakuri ko cutar da mutane a ciki Allah ta'ala ya ce wala qad kudzibat rusulun min qablika fa sabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna hakika an karyatar da manzanni gabanin suka yi hakuri a bisa karyatawar da aka musu kuma an cutar da su har sai da taimakon mai zo musu duk annaba gaba daya annabi isa kashe shi aka ce za a Allah ya kiyaye annabi musa ya aka yi shi ma ba gudun hijira ba fir'auna ya neme shi ya kashe shi innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka dan majalisa suna can na fir'auna suna shawara dan su kashe fakhruj inni laka minan nasir ka fita lalle ina cikin masu maka nasiha فخرج منها خائفا يترقب قال رب ربي نجني من القوم الظالمين annabi zakariya ma karshe shi kashe shi aka annabi yahaya kashe shi aka dan shi duk saboda ni duk saboda sun ce a tsaya abota mu annabi a tsaya ya addinin Allah aka kashe su akwai cutarwa da ta kai wannan to haka abin yake yasa luqman yace madan shi wasbir alama asaba ka yi haƙuri a bisa abin da zai samu domin ka tsaya ka kira mutane zuwa ga Allah sosai ka gamu da cutar mata su Allah subhanahu wata'ala ya samu dace malam ya ce wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin waɗannan abubuwa duk da muka karanto cewa yaji wa alaina ta'allum arba'i masail al-ula al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu din al-islam bil adilla al-thaniya al-amal bihi al-thalitha ad-da'watu ilayhi ar-rabi'a as-sabr 'ala al-adha fihi dalilin waɗannan mas'alolin guda hudu shine bada Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai yawan rama mai yawan jin kai wal asri Allah ta'ala ya ce na rantse da lokaci shine al asr lokaci saboda muhimmancin shi Allah ya rantsuwa da shi kamar lokaci cikin shi kake yin komi cikin shi kake aikata abin da zaka ci riba ko kuma abin da zaka fada cikin shi kake aikata alheri ko sharri ba ka hita daga lokaci daga lokaci shine dare da rana ko ba haka bane shine lokaci lokaci in ma dai kana cikin dare ko kana cikin rana to in kana cikin dare mi kake in kana cikin rana ma mi kake dare da rana ba nema ce ta Allah da sai Allah ya tambayi ka rana da kiyama su mai kai da su domin nema ce Allah ya maka ya kawo ka cikinsu daga lokacin da rana ta hito ka tashi daga kwana zuwa faduwa rana mai kai sai ta yi bayani kuma yana nan rubuce ana gaya ma sai ga yanar rubuce cikin littafin da rana ta bada zuwa lokacin kwananka nan ma mai kai aya nawa ka karanta daga hitowar rana zuwa faduwarta daga faduwarta zuwa shiga kwananka aya alkur'ani nawa ka karanta sadakar dala nawa kai istighfari kwara nawa kai hailala nawa kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam guda nawa kai nafila raka'a nawa kai ziyarar dangi nawa kai sadar da zumunci nawa kai ganin mara lafiya nawa kai duk sai an tambayi ka ga lokaci na Allah ya baka za ka yi bayani in sabanin haka ne ma za ka gaya ma Allah Allah ya sani za ka lokaci ne ma lokaci babban hujja ce gare kuma lokaci wani abu ne wanda kana tahiya cikin shi kwanakin ka na karewa ka sani ba kullum ka tashi da sai ka ganka za ta cikin mutane sai ka ci alhamdulillah da baka mutu ba to sai mu yi wata rana ba za ka tashi na hakuwar gaskiya ne
an tafi da kai to yanzu da ka tashi sai mu wani kullum ya kwanta ɗarɗare ke ya dai tashi da safe kan daga nan yanzu tunda wani abu na goma kai ta yi su dubari kai ta tuba an kwana ya dauke ka amma in kama da cikin wannan yanayi ka da cikin kyakkyawan yanayi man kana nan kana ta tsoro ba abin da kai har kwana ya dauke in ka da cikin wannan tsoron sai ne kai tsoron dai duniyar nan mai daɗi ka karbi da ita ko ba haka ba kana zuwa wani wuri karfe takwas zuwa tara kana yin shayi ka sha birni ka sha biziyar rana ta yi kaɗan samu ɗan shinkawa ka da nama ka cikin shi da daɗin da kuke kar ka koma cikin ƙasa ba ka gina nan da ka gyara ka kokari ka gyara tun da har labarin mutuwa yana zo maka kana tunanin ko ka tashi ko ba ka tashi sai in wani lokaci haka yake alwaktu ka sai lokaci kamar takobi in lam taqtahu yaqtaka in ba ka yanke shoshi zai yanke ba ya ka kai kokari ka karar da lokacin ka wani abin da zai amfani ka nemi salata nan sallallahu alaihi wasallam sun nemi istighfari kai istighfari guda dari minti nawa za ka yi ka gama kai kwara dari nemi tuba kai kai ta roƙa Allah ya yahe maka cikin lokaci da ke saboda haka lokaci abu ne mai mahimmanci sosai bai kamata musulmi ya zange wargi da shi ba Allah ya samu dace innal insana Allah ya ce lalle mutum a cikin lokaci din nan da fi khusr lalle yana cikin faduwa yana cikin asara mutum yana cikin waduwa da asara lokaci mutum jinsin mutum yawancin mutane su suna cikin asara da faduwa da rishin cin riba a cikin rayuwarsu cikin lokaci domin ita rayuwar nan da kake ganin mu cikin ta to kullun cikin kasuwanci muke da Allah kullun cikin kasuwanci muke to kuma kasuwa ka kasuwa da kike ba kowa ke cin riba ba, ko ba kowa ke faduwa ba. wani ya wadi wani ya ci riba ba ka kasuwa take ba da kowa yana cin riba ba warewa da yanzu kowa mai kudi ne in sai ya taso ya taso ya taso ya taso yana hangen wani gida can wurin kuma kai lokaci kaza yana iya sayan shi sai Allah ya bida shi kasa baya ganin gida ya mai tsawon kada ta biyo wata asara ta mu gaba daya ya gama gaba daya yarin shagon ya bar garin ko ya ce onacha ko ya ce batakwar ko ya ce libya ko ya ce algeria ko ya ce saudiya nema saboda abin ya lalace to haka hudunmu da allah take haka rayuwar mu take kowa yana rayuwa ne tare da allah wani na gyarawa yana abin da allah ya ce yi wani ko ba to duk wanda ba ya cikin faduwa yake cikin asara yake kuma Allah ta'ala ya ce da kudinka da dukiyarka da rayuwarka duka Allah ya sayi su sai ba zai baka aljanna kaga rayuwarka in baka da kudi to Allah ya sai rayuwarka ka dauki rayuwarka ka sadaukar da ita ga Allah ma'ana duk abin da Allah yake so ka yi kokari kai in kai haka ka kullaci na kin rayuwarka da Allah subhanahu wataala shi kuma Allah zai baka kaya ranar alkiyama shine aljanna Allah ya ce kayan Allah tare gare su me kayan Allah maza Allah ya ce aljanna Allah ka ba mu aljanna amin ka raba mu da faduwa da asara amin to sai Allah ya ce illal ladina amanu sai dai waɗanda suka ba da gaskiya waɗanda suka yi imani duk mai imani baya cikin waduwa ko asara domin imanin shi yana ceton shi daga waduwa ko asara wa amilu salihat kuma sai waɗanda suka aikata ayyuka na kwarai su ma waɗannan ba su cikin waduwa da asara wa tawasaw bil haqq kuma suka yi majuran su wasiya da gaskiya wa tawasaw bis sabri kuma suka yi majuran su wasiya da hakuri suka yi imani da Allah suka yi aiki na kwarai sa'an nan suka zo suna wa'azi kamar yadda duk muka faɗi suna kiran mutane zuwa ga Allah a yi riko da gaskiya sa'an nan kuma a yi haƙuri to wanda ya haɗa waɗannan abubuwa guda hudu to ba ya cikin ne ba ya cikin asara ba ya cikin tabi yana cikin cin riba yana cikin ɗaukaka da samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma imani abu ne da dama ka tashi cikin shi dinnan mun tashi cikin imani ba karɓar shi muka yi ba dama ko da muka tashi mun ga uwaye da kakanni cikin imani ko ba haka ba to so ake ga gyara shi kana gyara imani da zuwa makaranta kana jin labarai kana jin sifofi da abubuwan da ya kamata a ce imani na mu mun sha bamban da mutanen da shigowa addini su mu da ma cikin shi muka tashi kisa da azari ya ce a wani ma ya ji ƙwalar mukallafi da shehu imani farkon abin da yake zama wajibi ga bawa wanda ya kai a rubuta mai zunubi ko lada ya gyara imanin shi shi ne ka san Allah ka san girma Allah ka san girma annabi sallallahu alaihi wasallam muna ganewa ku? to idan ka san waɗannan abubuwa to ka tsira ka kwakuta daga maduwa da asara Allah ya sa mu dace Amin.
qala shafi'i malan imam shafi'i rahimahullah Allah ya mashi rama yace law ma anzala Allah hujjatan da Allah bai saukar da wata hujja ba ala khalqi abu salita shi illa hadhihi sura sai dai wannan sura lakafathum da wannan sura ta wadace da ce qur'ani sura guda ce kawai da ta isa wannan sura aya uku ke gare ta amma duk addinin musulunci yana cikin ta gaba ɗaya dama menene addinin musulunci ba imani ne ba da aiki kuma imani imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da annabawa Allah imani da littattafan Allah imani da ranar lahira imani da kaddara duk su ne ba amma dai aiki na kwarai kuma sallah azumi zakka hajji kyautata ma uwaye kyautata ma iyali kyautata ma iya kyautata ma makwabta kyautata ma dangi duk ba shi bane ya shiga ciki saboda haka komai ta tattaro amma a dunkule ba a bayyana ba yasa imamu shafi'i ya faɗa cewa da Allah ta'ala bai saukar da wata sura ga wannan al'umma ba sai wannan to da wannan sura ta isa imamu shafi'i yau yana da shekara dubu ɗaya da shekara arba'in da uku da rasuwa dubu ɗaya ke gare shi da shekara nawa da shekara ɗari biyu da arba'in da uku ya rasu shekara ta da sai shekara ɗari biyu rasu da hudu gaba ɗaya shekarun imamu shafi duniya shekara hamsin da hudu duniya domin an haye shi bayan manzo Allah da shekara ɗari da hamsin ya zo ya rayu shekara hamsin da hudu shekara ta ɗari biyu da hudu Allah ya cika kuma jinin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana da alaka ta jini da manzo Allah sallallahu alaihi kuma ba shafi'i sunan shi ba sunan ya Muhammad ibn Idris Muhammad dan Idrisa kaji sunan Imam Shafi babban malami ne almajirin Imam Malik Imam Malik sauran shekara 20 ba ɗaya da su aka yi shi saura shekara 20 ba ɗaya Imam Malik da su aka yi Imam Shafi amma duk da haka nan ya tashi ya sai Imam Malik har yi karatu wurin shi har ma muwar dan Malik wanda Imam Malik ya rubuta ya haddace ta cikin kwana 40 Yaro, yaro ne Imam Imam Malik yace yana so a koya mai muwar da. Imam Malik yace ka haddace ta cikin na ta cikin kwana 40. Imam Malik yace karanto mana ne kawai ka makara. Ya ka. Imam Malik yace shekara ta ja arba'in a rubutun littafi ga cikin kwana arba'in da wannan shine imamu shafi shine farkon wanda ya ware rubuta littafi a cikin ilimin usulin fiqh ya rubuta littafin ar-risala babban malami yana da mazhaba kamar yadda muka sani mazhabin shafi'iyya mazhabin shafi'iyya tana da yawa nan wajen cikin duniya irin kasar su kamar Tanzania Kenya Djibouti Somali Eritrea da sauran kasashen da su Uganda musulman can wajen suna bin mazhabin shafi'iyya da wasu kasashe nan wajen kamar misra kamar kasar misra egypt ƙasashen larabawa kusan ita ce ta yawan mazabin shafi'iyya ma'ana dai wannan shi ne mamu shafi'iyya ta ɗaice in za mu yi kira barin shi na sai mafi sauran mutane babban malami mahaddacin ƙur'ani ne sosai yadda yadda kake tunani wa qala al-bukhari rahimahullah bukhari Allah ya masa rahama yace shi ma bukhari ba sunan shi bane shi ma sunan ya muhammad ibn isma'il dan mun karanta cikin warqa al'arba'una hadisa ko shi ma Bukhari bai wani dadewa duniya shi ma shekarun shi ne ba su wuce hamsin da wani abu duniya amma Allah ya albarkaci rayuwa in ka ga ayyukan da yi rubuce-rubucen da ya zai ga shekarun kamar sun yi ma rubuce-rubucen kaɗan domin shi an haihe shi shi kuma bayan imamu shafi'i ya shekara duniya talatin da hudu ko arba'in da hudu nake sun shi bayan ya shekara duniya arba'in da hudu aka yi imamu bukari ba wayan gari ɗaya ba ne ba yan waje ɗaya ba ne ba ma kamar kai ne afirka kaga kana afirka kana nijar wani na cote d'ivoire ko senegal ko yana gambi ka san shi ha ai ba san shi ba. to su ba ma haka suke ba ba ma yanki ɗaya suke imamu shafi yana bangaren larabawa shi kuma imamu bukari yana bangaren kasashen turawa na wajen rasha kaga babu kusanci tsakanin su ya zo imamu bukari ya rasu shekara ta hamsin da shidda bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga duka gaba ne shekara ya sittin da biyu ne shi ma bai rage ba amma Allah ta'ala ya ba shi ilimi sosai ya ba shi kokari na ya rubuce rubuce imamu bukari ba shi fara rubuta littafi kamar da wasu ke kira kahin imamu bukari ya rubuta littafi an rubuta littattafai duniya sun yi dubu malamai sun yi duk waɗanda suka yi basira Allah ya bashi kawai yana zanne haka makaranta wurin malamin shi malamin shi sai ya haya ɗan mai sai yake cewa da dai ba ya haya ɗan mai ba naman cikuwa ne yake cewa da dai cikin kwani zai rubuta littafi komi cikin sai hadisi sahihi gaskiya da ya taimaka bukari ce kawai sai ya abu ya waɗa mai gare dama akwai littattafai ga suna ana koya musu ya taba har da wani littafi da malamin shi ke koya mai tsakanin la'asar da asar ya nufi kaɗan ake ba shi kamar daidai bismillahir rahmanir rahim ake ba su karatu littafi ne ya kai bin wannan haka littafi ne na ilimin hadisi tsakanin la'asar da azawar ya zo gidan ya ce malam na naka ce ba ne ya ce maɗan shi da Allah da yi ɗakin mara ko ne ta yi suna ka zaɓi kuma shi ta loko ya kawo mashi kayan la'asar har ya harbici ya maido ya ce na ne kai da la'asar ake karatun aka zo ran nan duk karatun da ake imamu da zari ya fice duk tambayar da aka yi malam bukari sai yana karami yana matashi duk tambayar da aka yi sai daga hannu za ka ƙari ke mana ya dawo gida tare yarin gida ce kai wa ya zo gidan nan suka ce muhammad ne ne ismail ya zo na bukari ya zo ya ce da ya zo me ya ce a koren ta yi kira yara ya ce wani littafi da cikin da ta wannan ya ɗauka ya ce wannan ya shi ke ya ce ya gama kawai raka ko da yazo ko da imamu bukari rubuta littafi amma an riga an yi mu wadda ta riga shi saboda har imam malik ya rayu duniya ya rasu ba a yi bukari ba kuma akwai mu kuma kayan mu wadda ma akwai littafi kuma ba wai da yaba suna da yawa imam suyuti cikin alfiya na cewa awwal jami' al hadith wal athar jama'atu jama'a ne da yawa malamai masu tarin yawa su ne suka fara tattara ilimin hadisi da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai fil asri doktirar a cikin wani zamani yadda yake kusa da kusa ko kayan bukhari ba ya rubuta da kusa ba iya kana shi bukhari ya zo ya rubuta sahih bukhari kuma banda sahih bukhari yana da littattafai da dama yana da al-adab al-mufrad littafi ne guda biyu yana bayanin da dubba kamar da kagar ya fi salihi da take haka yana da at-tarikhul awsat yana da at-tarikhus sabir yana da at-tarikhul kabir yana da khalqu afalil ibad duk da ta fahimci ita zama gare shi masu yawa yana da al-qira'atu khalf al-imam littattafai suna da yawa ne mamu amma wanda ya tsone ma mutane idanu shine sahihu bukhari ya tsone masa idanu Allah ya kiyaye ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada su ne kuma Allah ya mana Allah ya samu gyara na'am
sai mun ce ba kurkure ba cikin ruwan bai na kira ba kuma ruwa sun tare yake idan ya hito ya ya zo a kan kare kurkure ya yayi mutum da ya wankan juma'a sai ya mace mai kurkure baki ba kuma ruwan sun kare to in ya zo waje ya ɗebi ruwa ya kurkure baki ya shaƙi ruwan yayi yayi domin kurkure baki da shaƙa ruwa wannan ba su daga cikin farilla a baki ko farillan wanka sunnoni ne in ka yi su yayin baka yi su ba alwalarka ko wankan ka bai lalace wani abu wani mutum ne ke da miliyan tara sai an ka tambaye shi ramace na na miliyan guda alhali kuma da yake suna sauran yan yan kwanaki kaɗan lokacin fitar zakai yake to idan ya bada wato zakai zai fita ta kusan miliyan kuma tara da zai fita kuma kusan miliyan kuma
mutum ne yake da miliyan tara Allah ka ba mu miliyan tara yana da miliyan tara saura yan kwanaki kadan ya hidda zakka sai sai wani ya zo rancen bashi rancen kuɗi wurin shi na miliyan ɗaya to wai in lokacin ya yi da mutumin ya aishi miliyan bai mido ba kuma ga lokaci ya yi in ya tashi zakka zakkan nawa za a hidda ta miliyan tara ko ko ta miliyan takwas ta kuɗin da ke ga hannunka ba amma an kasa wancan mutumin mai taushin bashi da yana mai da wa babu wani abu sai ka hidi amma an kasan dama yadda yake ba kuna yi dama amma wani ya ansa sai an kai ruwa rana ya mai da sai ka maida su wannan kamar ba naka bane suna ba yiwa suna hannun da dawo sai yana da wahala sai ka hidda ta miliyan takwas kawai na'am
wannan shi kuma zo sallar la'asar ana sallar la'asar ne ana raka ta farko sai kuma aka samu wani mamu ya zo shi da ya zo kuma sai ya kafara haram ya yi ta da ƙarfi da kwarai shi kuma sai ya zaka nan an ta rubutu shi kuma sai ya kai ya ta rubutu yake to ya ya sallar ta shi sai ya taso mutum ya ana sallar lasar ana tsaye sai wani mamu ya shigo yana shigowa kawai sai ce Allahu akbar da ƙarfi wani cikin sai ya zibi liman ne kawai sai ya duka sai da ya duka ya gawa wanda ya duka sai shi kaɗai sai ya taso ba ya da komi na'am
ya son kafara wani abin da ake ba.
shi kenan ba kira sallah kira sallah